لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحميد nawa ga wata hudu ko ko uku ko daga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da tara za mu tashi darasi na ɗari da goma za kuma mu tashi babi na ɗari biyar da hamsin da takwas hadisi na dubu ɗaya ɗari ɗaya da saba'in da biyar haka ne mana yake babu da yake ba ke saubi babun da yake magana akan wato al-istibahu fi al-istibahu fi saubi shine zaman jiddani an gane ko shine an ya kawo da ala aliyatai wa yansuba saqai wa yansuba alaihi sauban an gane ko mutum ya zamto ya zauna a kan mazaunansa sannan kafe kafafuwansa an gane sai kuma ya lulluɓo wato lulluɓo wani mayafi a kan shi ake cewa zaman jirgin shi ke cewa alhabuwa zaman jirgin to a kan wannan zaman za mu yi bayani قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الكدري قال لله أبو سعيد الكدري ألا يقال أبا سعيد دايتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لبستين annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi hani dangane da yanayin tufafi guda biyu akwai wasu tufafi guda biyu da annabi alaihi salatu wassalam ya yani a kansu ko bai a taini da wani kasuwanci guda biyu na farko na anil mulamasati annabi ya yi hali akan almulamasa shine wato cinikin da za a yi shi kawai ta hanyar wato lamsu sauri wala yanzuru ilayhi mutum taba kawai bai ba tare da ya kalli tufafin ba ya ke cewa mulamasa ko ce lamsu rajuli saubul akhar biyadihi bil layli aw bin nahar wala wala yukallibuhu illa bizaka kawai jirgin kifi a ruwa ba tare da ya ga kayan ba kawai taɓa ji zai biya to shi ne mulamata wani munabazatu munabaza kuma shi ne a cillo mutum kaya kawai shi ma wannan a cikin na san duk kumbiyar kawai a wurgo kayan ba tare da ya caji ya sanya yake ba shi ma annabi ya yani akan wannan shi ma akwai garara shi ma ne yake wal almulamasatu bil bayyi almulamasatu an yamuta rajulu thawbahu mutum ya taba tibabun da almulamasatu yanbudu al-akharu ila thawbihi an gane ko mutum ya taba ya wurga tibabun nata yanbudu al-akharu ilayhi thawbahu sai yace wa yakunu zalika bai'ahu ma an ghairi nazari sai zan to wannan cinikin kawai yin sarai ba tare da an duba ba ba tare da an kalla ba kawai za a duba wal lubta tani kun ji kasuwancin guda biyu shine al mulamasatu wal munabasatu amma tifafi guda biyu guda annabi yana shine yake istimalu samma istimalu samma kurman yafi wasamma an yaji ala ɗarfa saudi ala ida ta kai shine mutum ya sanya gefen tubabinsa a kan kafaɗarsa guda ɗaya bayan kuwa da ke kai sai ɓangaren ya bayyana sai ta alayin jawon ba da ya sa komai ba kakan ba aikin hajji ba to shi ne kurman yaƙi wannan gasin ukura ɗaya ibahu bi sauri ɗaya kuma ta tubabin shi ne mutum ya yi zaman jiddini ba tare da ya sa wando a ciki ba ba da ya sa wato wanda wai da ake faɗa kowa jalisu a hali yana zaune dai ta alaƙar ki yi ilim jayun ya zanto babu wanda wai kagan ya zauna da ya zauna za a ce ya yi zaman banza kenan ya ya gyara idan aikin hajji je kaga wannan daban ne ko umara babu man ulkiya lahu wisada babu da yake magana akan wanda aka wurgo masa tuntu an gane ko wanda aka wurgowa tuntu ko kuma a ce wato aka wurgo masa filo lokacin da ya je gurin bakunta قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي المسندي قال حدثنا عمرو بن عوف نعم قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي كلابه قال اخبرني ابو المليح ابو المليح سنن عامر بن اسامه ابن عمير الهذلي سنن كان يا كان شكرا 98 bayan hijira wasu suka ce 112 ya rasu bayan hijira Ali yake da kantu ba abika mun shiga tare da mahaifinka Zaidu Zaidu mahaifinka Zaidu ala Abdullahi bin Amr gurin Abdullahi dan Amr dan As fa haddaka na sai zan tada mu cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam zikira lahu tawmi wata rana an zartar da annabi alaihi salatu wasallam yadda yake azumin nafila an gaya ma abin da ya faru shine mahaifinsa Abdullahi Amr dan As in ba ku manta mun je bambancin sa dawa da ɗansa shekara goma sha ɗaya ne sai shi bai girme ɗansa kawai shekara sha ɗaya shi sa idan har suka jero ɗauka rakaiwa da kai tsakanin abdullahi ɗan amru ɗan as da amru ɗan as kullum taron suka ce wa hanya sai ka ɗaukawa da kai to sai ya ce to shi ne wata rana ya taɓa kai ziyara gidan ɗan nasa daidai ce ya kuke ciki a halin ku sai ce lafiya kalau amma mutum kullum sai ya ji ya yi sallar dare. Ta gane ne, ya gane ne take nufi cewa baya kusanta ta saduwa irin da aure. Ya rabu da ita, da kwana biyu ya kuma dawowa. Sai ta ƙara fito mata kalmar cewa kullum yana azumin dare a azumi da rana da dare kuma sallah. Sannan bai taɓa sa wanka ba, baya sa wanka. To ka ta ƙara gaba. To daga nan sai ya je kewa gaba ƙara. Cewa ga halin da wato amru dan as abdullahi dan amru dan as yake ciki shine wato kullun sallah yake kawai sallah da azumi ba wa Allah to shine annabi alaihi salatu wassalam da abdullahi dan amru dan as din yazo sai yake cewa da shi um fada tana aliyya annabi yazo gidana fa alkaitu lahu wisada mahallu shahid sai na kawo masa tintu ko bulu ko timakasa na ni ko masa ke baini wa baina na sa shi tsakani na da fakala bi ya annabi yake da ni a baya fi ka min kulli jarin salata ta ayyami din kwana uku ban ka ije ka ba a kowanne wata kai wato ya uku ya hudu ya biyar ko kuma kawai ka dau guda uku kai a kowanne wata kulli ya rasulullah sai irin abin da muka gaya mutum abu ya rika zuwa ke a abaya ma'aikin Allah wato ya kaɗan sai ce abaya ma'aikin Allah yana ganin ya masa kaɗan sai annaba alaihi kana zai ce hamsan to to guda biyar a wata kun ya rasulullah sai kuma cewa abaya ma'aikin Allah kana zai ce saba to bakwai kun ya rasulullah kuma cewa abaya ma'aikin Allah kana tisa ne yake tara kun ya rasulullah sai na ce abaya ma'aikin Allah kana idan ajara sai ce to goma sha daya kulju ya rasulullah ina faɗan wannan kana sai ce la sauma fawqa saumi daud to anan kamar annabi ya faɗi kalmar da kauci kaga da ka ta malam ba wani ajiye da dan nafila da ya wuce kuma azumin annabi daud ya zo mu yawan wa isiri yawan ko ya duru dari shi ne rabin zamani kaga duk wanda zai azumi ya je yau kai gobe ka huta yace ba wani azumi sama da wannan ya ku yawmin wa iftaru yawmin yau kai gobe ka huta shikenan kawai wannan shine azumin da in ma za ka kure kana ji da karfi to iya wannan azumin ake bukata kai قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خبير حكى كاوي ويأي رواية لغا أبو الدرداء أنا عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبيه annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi ya wuce ta gaban mahaifin Abdullahi bin Busrin din fa alqa lahu qatibat alfajalata alaiha sai wurgo masa ya ajiye masa tuntu ko kima kasa sai annabi alaihi salatu wasallam ya zauna a kai kaga wancan da muka biya na baya ba sai ya zauna a kai ba amma wannan an gaya ba ya zauna a kai babu kurfin sa babu da yake magana akan na alkatifa abu abu wato an yi tada da ake magana shi ma haka ko ya kai magana shi ne wisada din ai kuma shi ne katifa shi ne wisada a can da ya faɗa isa da na zo nan katifa din ma nake ma shi ma kasa shi ne dai babu kurkusa babu da yake magana akan zaman jinjiri shi ne alƙinci babu amma bambancin su wannan ka iya cewa da kibabi a ciki shi a ciki ba abin da ya za aka hana shi ma ba ana ji ta gaba ne ko yanzu idan ka zauna kai ne da kayan ka a cikin gaba ne amma idan ya zamto idan ka zauna za a rika ganin tsirajin ka to yana nan a haramcin sa idan mu je wani wajen ku ji an ce sabbai suna yi suna yi ne saboda tsirajin baya bayyana an bai da da kyau ko mun ji ne shi babu shi ne zaman bai yadda ne mutum ya zauna amma in ya zauna tun da ba komai a ciki za a ga tsirajin sa ya zauna kan mazaunan sai kafe kababuwan sai sa hannu haka irin yadda malam abu ya yi shine alhimi tibawu alfurqu sama shine zaman tintimi a babun bancin su sai ce wai zaman kujuyi zaman tsoron Allah zaman abin tausayi mutum ya zauna sai a ga yayi kama wato abin tausayi irin zaman da ya ba yanzu misali ba kowa ba yanzu misali kawai ka zo ka ga gwamna ko siyaban a zaure ya irin wannan zaman a za ka ce me ya faru ka fahimta amma kai ana kallahu aga kai babu damuwa ka fahimta da ko shi za za mu ji nan gaba yadda wata mata ta firgita saboda ta ga annaba shugaban duniya ya yi irin wannan zaman sai ta firgita to me yake faruwa kuwa an fahimta da kyau ko yawwa na zaman kamar kwato ko yawwa eh kamar maji mutanen kwato ko hausa ce zalla ba kamar kwato suna faɗa wannan kalmar an fahimta da kyau ko yawwa gashi nan ba na haris ya bada wai za ta gani eh ta gani mutum ya yanzu kamar kawai ka zo ka ga ciya ma a zaune ya yi irin wannan zaman kace zai faru kuma ran ƙwarar abu da yake faruwa ko ba haka bane a bayan da ka ga mala haris ya ya ran ki tilawa yake ba kun da da ne ka kawai wucewa za ka kun bai da da ku yawwa to shine sanar kwato din yayi قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثني جد كاي kakanni na guda biyu sun zantar da ni mata kundin mata zuwa nan lokacin kakanni dama malamai ne safiya bintu ulaiba wa duhaiba bintu ulaiba wane muke wa kana da rabi bakai kaila su gaba ɗayan su agolori ne a ƙarƙashin kaila wasu ka ce mahaifiyar sai na abubakar ko ba sai na abubakar ita ce kaila da wasu ka ce wata ce annahu ma akbara ta ma akbara ta akbara kuma kailatu su biyun gaba ɗaya kaila ta zantar da su cewa kana ta ce ra'aytu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qa'idan al-qurbusa take gaya musu cewa wata rana na ga annabi alaihi salatu wasallam yayi zaman samar kwato zaman abin tausayi ta farko shi ne wannan din mun ji al'ihi tibahu ne amma bambancin su wannan da tibahu ko kuma ba a ga tsarki ba balan ma ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam al-mutaqaddi bil jilsa kun ji yayin da daga annabi alaihi salatu wasallam yayi zaman tsoron Allah a wannan zaman nasa ar ajat ar abtu min al-faraki take ji labarin kibir labarin makarkata saboda tsoro cewa me ya faru na ga annabi a zaune a haka yanda yanzu ta burgita an gane ai ko malin jari ba ya fita alfarbusa da farkoto babu tarako babu da yake magana akan talatayya zaman talatayya ko zaman kuntukuru ko zaman dan sarki a irin wannan zaman yanzu da da malam Abubakar yayi ba kai zaka je gaban sarki kai jirin kai yayin sa ne ko wanda ko da amma ba za ka irin wannan zama a gaban sarki ba sai ce zaman dan sarki dan sarki ne kawai za a gaban sarki kai ba za ka yaushe zai kai zaman rukuta yau zaman sallah a gaban ko ba ka ke yi ba shi ne a tare ko yaushe ce ko kuma ce a sai ko ya ke ce ko zaman kurti kuro kurti قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا سيال بن عبيد بن حنظلة بن محيزيم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته جالسا متربعا kaga annabi alaihi salatu wasalam a zaune ya yi tarabbu'i zama ɗan sarki ko tana sayya قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني مع القزاز قال حدثني ابو زريق انه راى علي بن عبد الله بن عباس جالسا متربعا wane mutum kun san wannan aliyu dan abdullahi da abbas wani abu da zai baka mamaki shi wannan aliyu lokacin da Allah ka sai na Ali ya tura Abbas ibn Abdul Muttalib ya zama gwamna a Kufa da suka samu zabani zai rubuto mata takarda ya aika sai na Ali yana shugaban kasa Amirul Mu'minin yace a je a kai mata takarda da ya buɗe takardar sai ga a cikin abin da ya rubuta cewa ba turo wani ya ma gwamna ni na sauka eh shi ya sauka ya tattara nasa ina da kawai ya bagarin ba a yi wata ne ba ba ta ka tayi kuma sai za sunan sai na Ali gwamnan da ya ce min dawo gwada karkashi sai yanzu ne wani zai ce ne ban kafa yake ko kaza yake ko kaza ko kuma ya gane kuran a su komai suna ajiye shi a mahallinsa kawai shi ba wai gaba yake da shi ba a yanzu dai ya sauka dan da zai nuna ba baya gaba da shi gashi dan da ya haifa wata ɗaya da sauka daga mulki sunan sunan sai dodi ne wannan yanzu da ake faɗa Ali bin Abdullahi bin Abbas jalisan ya yace na ganki a zaune mutar rabiyan yayi zaman harbi wa bi an yidari ilayya al ukhra ya dora kafa sa daya kan daya shine dai zaman Ali bin Ali yusra ya dama akan tagu babu dawu ya kawo ma'anul asar babu ne ibari babu da yake magana akan zaman jirgin yin kalamai ne dama قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا قرة ابن خالد قرة ابن خالد shi kuma ya rasa shekara ta ɗari da hudu yana shekara saba'in da wani abu kwani ce a tattan yi ƙorafi bin musa alhujaili ƙora ibn musa alhujaili haka yi kawo ko yawwa an sulaimu bin jabir بن جابر الهجيمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتدل في بردة كم gani ina muka ce muku ba haramun bane idan mutum ya zamto tsarkin sa bai bayyana ba wata rana ya ga annabi alaihi salatu wasallam yayi zaman jiddini a cikin wani mayafi wa inna udabaha izar izar ta jikin wato mayafin la alaka da bai yana kan gefen mayafin yana kan digadigansa a ga ya rugo haka kenan shi ne muke cewa zaman jirta mu mutum ya lulluko kansa fakulti sai na ce ya rasulallah ausini ya ba ki Allah yi min wasiya Ani ce ce alaika bi tiqaillah kai da abin da Allah yake so ne ta kawa shi ne jani da ta yake bai raka bai da ma'asiyatillah na hore ka da kiyaye da abin da Allah baya so dan abin da Allah yake so shi ne ittiqaullah ولا تأكلن من المعروف شيئا kada ka raina aiki alkhairi ko da yiri walau an tufrika lil mustaqim lil mustaqim min jarrika bi ilahi ko ta hanyar duka wato gugar ka ne da ga ga wanda yake neman wato ya ja ya ɗebi ruwa bayan ka ga wannan shine za ku yin ɗabi'ar iyaye da kakanni a da da idan aka biyo layi duk wanda ya zaman karkara da iyaye kuma ya koyi ba shekara arba'in baya ya san da ana wannan abun idan kuka biyo layi za a ɗebi ruwa kowa yana ɗiba da guga to idan ka gama ɗiba ba mi koma gugar kake ba sai ka jawo sawu ɗaya idan ka jawo sawu ɗaya ka zuba mar sai kuma ka miƙa mar haka ake yi ya ba amma yanzu maka yi za'a ba maganganu ne za su biyo baya ba kun ji yadda suke yi da yadda suke yi kenan wane mutum to wannan shi ne maganar ko ta hanyar wannan ne cewa ka ka ka cika masa rugugansa bayan ka gama au ta kallama a kaka wa waje ka mun basidin ko ka yi magana da ɗan uwanka alhaji kana mai sakin fuskarka kana mai sakin fuska wa iyyaka wa isbalul izar annabi yace za a ne ka da jan kaya a ƙasa tufafi ba mutum ya ja ka a ƙasa annabi ya hana fa inna min al makhila domin yana cikin alfarba abuwa takama da fankama wala yuhibbu Allah kuma Allah baya sa alfahari da fankama wa yimru'un ayyaraka idan mutum ya aibanta ka idan in ya labuhu min ka wani abu da ya san naka ne abun aibin ne a kanka to zai ce bala to ayyiru bi shay'in ta'lamu minhu kai kuma kada ka aibanta shi da abin da ka sani naka ni za ka ciwo mutunci ni ma ina san sirrin ka barin faɗa a annabi yake duk ne abin da naka kai kanka faɗi naka dawo jane shi ya kulu wa baluhu alayhi masifar da abubuwan da za su koma kansa duk wani abu da yake gona masifa kansa zai koma wa ajruhu laka la tansa kuma a tsabaka wala tasubbanna shay'an karka zaki komai wannan jirgin babur din yau ya ki daji karka so ba sai jirwayen nan zai kaza annabi ya hana in dai ta so kayan ka rika albarka kai za ka rika kashewa ba fata ji ba ba tacewa za a yi ba ba lalata shi kai ba to ka da shine kayan amfanin ka Sani yake fa ma ta baktu ba du da fatan wala insana da garin da annabi ya faɗi wannan daga ranar ban ƙara zalakin wata dabba ko ɗan adam ba قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني ابن ابي فدي قال حدثني هشام بن سعد عن نعيم بن المجمل نعيم ابن المجمل shine ko abu abdullahi al-mujmil kenan aka sunan sa yake wasu kuma suna cewa wato mujammil mahaifinsa ne yake yake zuwa ya rika kira masallaci da kiraren wuta an gane ko masallacin annabi alaihi salatu wasalam sai aka sanya mar mai kira masallaci eh mai kirari ina almujin ya zo da garwashin sai rika zuwa taron mutane an saka masallacin annabi na madina ya ke cewa almujin ana bi huraira kala ma ra'aytu hasanan qattu illa babat aina ya dumu'an yace tunda nake sai ran da naga hasan ibnu abi ban taɓa ganin sa ba ko sau ɗaya ba sai idanu na sun zubo da hawaye wa zalika annan nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman dalili ko saboda wata rana annabi ya fito wa wajada ni bil masjid bi sami a masallaci fa kafa biya bi sai rike hannuna inda Abu Huraira banda labdu ma'ahu ne rika bin annabi alaihi salatu wasalam wa ma kallama ni hatta dina suka bani kainuka yace annabi bai mun magana ba sai da muka je kasuwar banu kainuka فذهب به النبي يزاجا ونزل يكل كومي ثم انصرف يجيو وانا معه الا بنسى حتى جي الى المسجد في ده بكره مسلاتي فجلس فهتبا قال جاي النبي يزورا يي زمن جدلي ثم قال سنه يجي اين لقاء ina dan yaron ne yake kudu li luka ku kira min yaron na hasan waja hasanu sai alhasan ya fito ya tabbye ke ko da gudu ba ba bi jiri yana zuwa ya fado kan sinyar annabi alaihi salatu wassalam mun bi hadisin nan ta ci riwaya sun ma da kala da hufi la lihiyati haka alhasan ibnu ali da ya shigar da hannayen da cikin gemu annabi alaihi salatu wassalam yana abin da yara suke kada yaro yanzu sai rike ba wasa da gemu ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه النبي يرقى بودا باكينسا فيدخل فاه فيه yana shigar da bakinsa cikin na Hassan ibn Ali ثم قال سيدي اللهم إني أحبه يا أبنجي إلا ذا الحسن فأحبه ألا تسوي وأحب وأحب من يحبه ألا تسوي ذا الحسن إذا أجي فلا جوا فإذا ما قلت لبيك يا حسن يوا يو زين كوي الحسن أبن يو زين يا حسن با يوا shi ne bambancin su da halin sunna cewa gaba ɗaya za a so a so na Fatima a so Al-Hassan a so Al-Hussein a so Zainab duk sauran ba duk ƴaƴan na da fadi bane an fahimta da jogo wannan shi ne babu man baraka ala rukubatai babu wanda yake bayani akan wanda ya gurbani akan gwiwoyinsa قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا اسحاق ابن يحيى الكندي قال قام على المنبر حدثنا الزهري كي قال حدثنا انس بن مالك أنس مالك يا زن تدم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر وجرنا النبي مت صلى الظهر فلما سلم يا عندي سلم قام على المنبر في منك أكم منبر wane mutum wata kara sa'a ya rika bayani akan alkiyama wata kara annabi ya umuran azaman annabi ya rika bayanin cewa akwai al'amura manya a kiyama sun magana sai yake mana abba an yas'ala an shay'in bal yas'ala anhu sun mai so ya tambaya akan wani abu yayi tambaya wallahi na rantsi da Allah la tasaluni an shay'in illa akhbartukum ba abin da za ku tambaye ni ba sai na ba ku labarin ma duk da jiba kariya ga mutukar na gurin na a tsaye kana an ana da yake ba tsarin nasul buka mutane suka rika kuka hina kan yi wudani ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da suka ji wannan kalmar daga annabi alaihi salatu wasallam wa tsara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ya kula annabi ya rika maimaita cewa salu kowa ya tambaya fa baraka umar ala rukubatayhi sai na Umar ya faɗa kan gwiwoyinsa wa kana yake rabbina billahi rabba sun gane annabi yayi fushi cewa mun yadda da ubangiji shine ubangijin mu wa bil islami dinan kuma mun yadda addinin musulunci shine addini wa bi muhammadin rasula mun yadda annabi muhammad shine manzo fatakada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina qala zalika umar saboda a lokacin da wasu karka tambayar kwakwa a nan wannan ne wani ya miƙe ya ce ina babana annabi ya ce abuka finna kaga ya ja zamar ko baya nan sai an kai shi wallahi to shi ne matsala to saboda haka la tasalu an ashiya in tubda lakum fatuku sai da Umar bai gane lagwa sai fada kan guyoyi da yana magiya sun magana rasulullah sai annabi alaihi salatu wasallam kaga annabi ya shiru aina kana zalika Umar lokacin sai na Umar ne ba alfarma ثم قال رسول الله يا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي أولى كلمة دي ترى زنروا abin da ake nufi da aula wato ana nufin ai kara kara baka ma ka tarahu fa hadarku abin da kuke ci ya kusanto kuke ku biyaya ina Allah yake aula laka fa aula thumma aula laka fa aula shine kalmar ai amma ku saurara wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsi da wanda ran annabi Muhammad ke hannunsa laqad uridat alayhi aljanna an bujiro min da aljanna wa nara da wuta fi ubbi hadal hayy an bujiro min da shi a cikin wannan katanga ya nuna wata katanga wata wani wani garu wa ana usalli yace lokacin da nake sallah fa la fara kal yawmi fil khair wa shar abinda na gani yau ba taba ganin wani abu mafi girma a kai da shi ba domin aljanna aka nuna ba wajen ba taba ganin wani abu mafi shari biye da shi ba domin ya ga wuta akwai abubuwan da suka bi su babu ba ne mutum to kun ji wannan babu istilqa babu da yake magana akan mutum ya kwanta wato a kan gadon bayan sun tsoron kafa sai kan daya shi ko wannan ya sunan sa eh rigingini babu da yake magana akan rigingini kwanciyar rigingini mutum ya kwanta ya tsoron kafa sai kan daya har shi ma zai zama ko fika kuma a yi cikin karatun zai zama wato haramun idan ya ba kaya a cikin ka domin kan kwanta tsirara mutum zai amma inda shi ba shi a jikinsa bai yi ma yi قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن عبادة بن عباد وعباد بن تميم عن عمه هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال يجي رأيته لا بنت قلت لابن عيينة وأتي لي النبي صلى الله عليه وسلم sai na ce ibn Uyayna kana dubon annabi qala na'am yace kwarai kuwa متدفيا يا كون داري جلي واضعا إيدار جلي على الأخرى يا تورا كما سأليك أنت يا جيني دي كنت متين يا نجاتي كوي كنت يا تورا كما سأليك أنت كما هو جاوجير قال حدثنا إسحاق بن محمد إسحاق بن محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر وأنا عبد الله بن جعفر بن ibn abdurrahman bin al-mutwar ibn makrama ya ke cewa ana ma alkunya da abu muhammad duka ne kwarai da gaske mutum ne mai ilimi kwarai da gaske wanda ya san yana ba da martanin fatawa da kuma yin yakoki ya san yakoki sosai an ummu bakar bin bintul miswa shine an abiha daga mahaifinta ita wannan din shine miswa bin makrama sunansa ita yar uwa abdurrahman bin awu binti ita ake cewa shifa'u sunanta kenan an haife shi a a makka bayan hijira da shekara biyu eh yana ɗaya daga cikin wanda majaujawar ajabi ibn yusuf zakabi ta ta samu lokacin da ya rika harba ta din a ka'aba bayan nan da majaujawar ta same shi bayan kwana biyar ya kuma eh jinya kwana biyar ya mutu kamar kamar artillery da ake harbawa eh da ake harbawa ai shi malamin da yake bature ne ya fi gane turanci ya ce ba makasa kamtata ayyami a gani sai shekararsa sittin da hudu a lokacin ya rasu wasu kace sittin da uku yana cikin wanda suka lazanci sai na umar kwarai da gaske shi ne ne a dini to sai ce ra'aytu abdurrahman bin auf mustantiyan na ga Abdurrahman dan Audu ya yi rigingine. Rabi'an ida rigilai a nan ukura. Ya dora ɗaya da yake ƙafafuwarsa akan ɗaya. Ba da jayi. Babu da ja'ati ala waji babu da yake magana akan kwanciya akan fuska da ciki. Ana tattara kalbu bin Musa bin Kalb. Ya rasa shekara ta ɗari biyu da ashirin da biyu bayan hijira. Shi wannan. Kare yake haddasa na abi haka yake ko an yahya bin abi kathir an abi salama bin abdurrahman bin auf an bin zikfa al-gifari anna abahu akbarahu annahu kana min ashabi suffa yana ce ashabu suffa kana yake baina ana na'imun fil masjid min akhir al-layl wata rana muna kwance a cikin masallaci karshen dare a tani ajin joni ne zuwa ya zo mu wa ana na'imun ina bacci ala batini akan cikina lubda ciki ba haka ni sai ji tigani girgiri ya ji tigani da kabarsa a yanzu dunkure da kabarsa ba za ne yake kum yake hadi gada zai asu ne yujiru Allah wannan kwanciya ce da Allah yake cin ta wa rafa'tu ra'si sai na dago kaina fa idan nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala ra'si na dago kai ga waye kawai sai ga Allah ne a kaina shi da ba da nake ce da gangan mutum yayi jirin yana cikin bacci da zai go nan ba komai kun fahimta ko amma mutum ya saba ma ko abincin ba ba zai rufe suke ba in ya saba za ga ya saba kwanciya ya akan kiyarsa ko dama ko hagu to da wahala amma idan da zai yana cikin bacci ba da yake fara ba to wannan ba laifi da ya farka ya ga a hakin shi zai gyara ta cikin bacci a hakin shi ne bacci ana mai shari'a ne ko ta ajiye ma shi ne ka yi hakuri ka kwanta a wannan abin da ba a so shi ne mutum ya zanto kawai wai huta yake ka gan ya rufe ba bacci yake ba da wahala ya rufe ciki da wahala na ai saboda aikin ke dani ya fi daɗi mana ko shakka kai ma ka gwada ka gani da daɗi dan daɗin ai ba daɗi ma to ai ba daɗin kenan ai gida aikin zunubi ya fi daɗi daɗi ne ne bare ko to kaga sai to annabi alaihi salatu wasallam ya gani a kansa قال حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا الوليد بن جميل الكندي من اهل فلسطين عن كعب بن عبد الرحمن عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل الذي يزوج sai wuce wani mutum fil masjid a masallaci mun baji mun mun baji an yaji ya yi da take akan fuskar sa fa garaba hu bi rijli annabi ya zungure shi da kafar sa waka ne yake ko naumatan da naumatan jahannamiya wannan kwacin yawon yan jahannama to ga shi yan jahannama ba ai ba za za su bacci ne ana zo a gaya ba a kyamaci abu duk da akwai malaman da suke wato sassauci ba cewa wai annabi yana hada ne a lokacin saboda yahuda kwance su kenan amma ni duk da saboda haka tunda annabi ya kyamace abin da kyamace a zauna lafiya eh a bayo a kone ya kafafi ai na ga ga muku wannan cewa shi a dawo mun da dadin da hadisan gaba daya hadisai dari biyu ne dora ba kai magana akan su kuma duk suna da istisqali idan aka ji wannan ruwa ma na magana akwai da rike ko eh a cikin dubu daya da kaza da ake da su to guda ɗari tara wajen talatin da wani abu gaba ɗayan su ingantattu ne sauran kuma su kuma suna da istisqali da wahala a ga wani hadisin bai goyi bayan sa ba Isa aka yi zuwa adabin umar. To kaga sai yake kwanciyar yan jahannama. Banda Bukhari a adabin umar Ibn Majah ma ya fitar. Babu la ya kudu wa la yu'da illa bil yumna. Babu da yake magana akan cewa kada karba kada ka karba ko ka bayar in ba da hannun dama ba. Shi da ake koya yara. Yaro ya ji a ja, ki komin da dama. Kana da tsara ya haibu Sulaiman قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر كنا عن ثابت عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل احدكم بشماله kada ta yanku ya sake ya rika ci da hagu wala ya kira ban nabi kimali kada ya ja da hagu fa inna shaytana ya kula bi kimali domin shaytan yana ci da hagu wa ya kira bi kimali kuma yana sha da hagu kali yake kana nabi ne yazidu biha nabi yana kara a ruwa yana cewa wala ya kudu biha wala yu'da biha kada mutum ya karba to kada kuma ya bayar da abu babu aini yazahu la alayhi idza jalata babu da yake magana kan cewa ina mutum zai sanya kwatansa idan ya tashi zama kana da sana kutaiba kana da sana safwan bin isa kana da sana abdullahi bin harun عن زياد بن سعد عن ابن نهيك عن ابن عباس قال من السنة yana daga sunna idan jalasa rajulu an yasla'ana alayhi yana daga sunna idan mutum zai zauna ya cire fadansa sai ya dawo ma ila jambi ya sanya su a gefe kile ba ko to ya sanya fadansa ko su wato lissilibar Latanci ne ko? Na babu ke ɗani ya ji Ubira'ud, babu da yake magana wato na zo saboda ya gama yanzu a doyi za mu shiga, a babu da zai ko iya wannan sai mu tsaya. Mu tsaya nan kawai, mun gama da abin da ya shafi wancan. babu a shaidan ya ji ubi la'ud wa kai babu da yake magana akan cewa shaidan yana zuwa da sanda da wani abu ya tsirahu alal birai ya jefa akan shimfiɗa kaga ga gwagwari kenan su ba za gyara shimfiɗa amma wanda yake da mafi a kullum sai an gyara ba ruwan shaidan ba zai jefa ba komai a shimfiɗa ba na su zo da haka wannan shi ne kana da mai gyarawa ko kuma kai kana gyara da kanka dan za ka wani ba ba da gyara amma bai da ganda kullun sai ya gyara to ta bai ba ruka da gidan ko guraren da gidan yake zuwa ya zauna ya kwana ya tsaya ka kwana to hada kin fada ai hada kin fada ya tarawu alal dirai sai da wani zandar bai wurga ba kan kin fada ai ba iya wanda yake wa duk wacce bargazar sa ba yana kin fada ba kana ta zira Abdullahi bin Salih al-Kala ai goro da yi ba sai ce haddasa ni muawiya muawiya wato ya zantar da ni Tayi tayi tsauri kalma? Auto. Wannan ya rufa asiri. bayan ya ka karatu yake dama wata nan daɗe yaro ga ɗaya ba bane eh wata nan a baka dariya wata nan a baka wu haka abin yake ko a daya nan to قال حدثنا عبد الله بن سالم قال حدثني معاوية عن أزهر bin Sa'idi Azhar ibn Sa'idi shine Azhar bin Abdullahi wa Azhar bin Yazid shine sunansa kare ce samitu aba ubaba ya ko inna shaytana ya ji ila firashi adiku to idan yana zuwa kan shimfidar da yanku ba da ma ya furiji wa aluhu bayan iyalansa sun shimfida mar wa yuhayyidu lahu an tanadan masa fa yulga alayhi al-ud wal hajar sai ya rika jefa masa sanda da duwatsu aw kai ko kuma wani abu daban kawai yazbihu ala alihi dan ya fita aka ya rika sa aka ka faɗa da iyalinka shi za a fito da lokacin da za a kwanta a yi shimfiɗa amma shi rade a shimfiɗe to ana iya samun matsala kaga ina ga wanda sai kwana biyar a kwanta shimfiɗe kullum zuwa ake a shufa kawai an gane ko an fito da lokaci ko da amma shimfiɗa ranka je kwanciya kai ka karkaɗe yayin da za a kwanta wannan mayafin da ka ɗauko sai ka karkaɗe da haka ko ba komai haka ake so. Eh, kawai duk wani abu da yake hannu dan karkaɗe da shi kawai sai ka kwanta. Ko irin mayafi ko mafitin da kake faɗa wanda za a ji shi ta mutum ya kan ƙara karkaɗewa ko bai ga komai ba zai kore su. Yawwa kar su kwana tare. Wai za wajen da zalika bala ya zubo al'ali. Idan kuwa yana kwanciya ya fara tuno zawuwan to kada ya fusata a kan iyalinsa. Domin ke ɗani ne yake zunguro shi. daidai da annahu min amalin shaytan domin yana cikin aikin shaytan shi wannan ai sai ai kokari a kiyaye za mu tsaya a nan babu man ba da alaƙaɗi laisa lahu sitra domin za mu zo mu ci tashi ne zuwa akan wani tayin da ake yi yanzu ga an je saman gida an yi guri kawai na shakatawa dukkan ake yi sosai zai ga mutum a saman gida to za mu ji me yi matsayinsa tashi ne zuwa shekara dubu da kwarai kuwa za mu ji me yi matsayinsa na ji ne zuwa in sha Allah amin ya Allah abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsogun ta maɗaukaka Allah ya biya kowa bukatunsa na alkhairi waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ya shiga lamarin wannan damuna Allah ka ba mu mai albarka Allah ka ba mu cewa lafiya muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsogun ta maɗaukaka iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da nisan kwana muna da kwana da sunayen su kyawawa matasan mu Allah ka dawo da su hanya madaidaiciya juriyar mu Allah ka kare ta ka dora ta kan hanya madaidaiciya muna da kwana da sunayen su kyawawa da tsofin sa madaukaka kasar mu Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ka kare ka bar mu da zafin kawo kanmu Allah ka zaba mana na gari muna da kwana da sunayen su kyawawa hukumomin da maɗaukaka kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye al'ummar musulmi abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allah ka rasa ba mana cikin al'amuran mu اللهم ارزقنا في كثير كل عسير فإنك يسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وسعنا بالدعاء برحمتك يا أبي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عليكم السلام